بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau a litinin ashirin ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1434 a wannan yammaci mai albarka cikin an shiga a goma na biyu ma an gama da ita yanzu an doshi goma na ƙarshe na ramadan wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake yawaita 'yan tabayi a kowane lokaci muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna daga cikin wanda Allah ya 'yanta su daga wuta zuwa aljanna da mu da iyayenmu da zuriyarmu da iyalanmu da sauran musulmai wanda suka rasu da wanda suke raye muna karatu a cikin wannan yammaci mai albarka na ramadan sannan a masallaci mai albarka sannan sura ta المائدة سورة المائدة آية قدومك الآية sannan insha Allah ta'ala yanzu zamu sake karanta aya mun fara aya ta biyar amma ba mu kare ta ba haka zamu sake karanta aya ta biyar insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محرمين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana wa mu'minai abin da yake ya halatta musu na ababen ci musamman na yanka dabbobin da aka yanka. Allah ya tabbatar da cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat yau dai Allah tabaraka wata'ala yana tabbatar muku daga yau an halatta muku dukkan dadadan abubuwa kamar yadda aka fassara a baya ko kuma aka yi bayanin wannan guri jiya cewa dukkan wani abu da ake cinsa ake jin daɗi kuma cewa yana cikin abinci na halal wannan ya shiga ciki ko kuma azzaba'ih wato yanke-yanke da aka wato mana dabbobi da aka yanka wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum sana abincin waɗanda aka ba su littafi sune yahudu da nasara isra'iliyat su ma Allah tabaraka wata'ala ya ce an halatta muku halal ne gare ku sannan wa ta'amukum hillul lakum kuma kuma abincin ku halal ne gare su in ji Allah tabaraka wata'ala sannan sai Allah ce wal muhsanatu minal mu'minati an halatta muku auren mata kamammu minal mu'minati mata mu'minai mana macen da za a aura ana son ta zamanto wacce ba a santa da shashanci na zinace-zinace ba mace wacce take kamemmiya mu'mina wannan ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ce ya halatta mu da wannan malamai suka ce bai halatta mutum ya auri matar da ba kamammiya ba ko kuma wacce take aikata shashanci ba ta tuba ba Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda malamai suka tabbatar cikin littattafan tafsiri in ka duba tafsirin Ibn Kathir ko Imam Shaukani zaka ga yake cewa shi a ganinsa ba don kar a yayi burin yace yayi burin ya haramta ko kuma yayi burin ya hana duk wani mu'mini ya auri matar da take shashanci ko da ta tuba in dai mu'mini kamamme ne wanda aka san shi da kamewa yace ita kuma ta taɓa yin shashanci amma ta tuba yace shi yayi burin ya hana a ce ma bai aure ta ba sai ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yace masa a ya amiral mu'minin ai Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta ma mushrikai matan ahlul kitab wanda suke kan shirka balle kuma waɗannan da suke shashanci kuma sun tuba ai laifin su ya fi sauki akan wa'ancan to da haka bai kamata ka yi umarni da wannan ba da haka sai ya hana Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu wannan yake nuna sahabbai ba sa ja da baya akan gaskiya a gaban kowaye sannan kuma ba sa kunyan gaya wa wani gaskiyar magana ko kuma ba shi shawari sannan kuma wannan yana nuna mutane ba za su bushe cikin alkhairi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa matukar suna yi wa shugabanninsu nasiha mana yin shugabannin sun yi kuskure kawai a je a ce musu wannan ba daidai ba ne su dawo zuwa ga daidai a gaya musu a keɓe tsakaninsu da wanda zai musu nasiha amma bai kamata shugabanni su yi ba daidai ba kuma a zo a ce daidai suka yi ko kuma su yi abu na tauye haƙƙin bayin Allah a zo a wanke su ko a rediyo ko a tv ko a gari a ce wannan abun a faɗi wasu abubuwa na dabarbaru wanda duk yayi haka in abu ne wanda ya shafi tauye dukiyar al'umma su wa'innan shugabannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su je wuta ba a ba za su je aljanna ba haka kuma wanda ya wanke su ya taimake su ya rufa musu akan wannan da gangan shi ma ba zai je aljanna ba to don haka abin da ake so shine gaya musu gaskiya idan sun yi kuskure a ce kuskure in sun yi daidai a ce sun yi daidai kuma haka ake so saboda haka Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu sai ya hana Umar radiyallahu ta'ala anhu aikata wannan ta hanyar bashi shawari da kuma kafa masa hujja da abun da ya dace daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu sai ya dawo daga abun da yake kai sannan Allah tabaraka wa ta'ala ce wal muhsanatu minal mu'minat ma'ana an halatta muku yana wannan an yi afafin sa ne akan uhilla lakum tayyibat to daga walmusanatu minal mu'minati an halatta muku mata kamammu katangaggu mu'minai waɗanda ba sa shige da fice guraren da bai kamata su shiga ba ko ba a tuhumansu da kame mutuncinsu kamammu ne waɗannan amma duk wanda ya aka san cewa ana tuhumansu da shashanci bai halatta ba mu'mini ya shiga ya zai aure su alhali shi kamammi ne wannan ya tabbata saboda ayan suratul nur Allah tabaraka wa ta'ala ya ce الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وانا آية تاسوقني أدليل مرصد ابن أبي مرصد لوكتين دا وتما تسوننت عناقة kowa ya santa a makka wajen karuwanci da shashanci amma tana da sifa na kyawu tana da kuma wadata saboda haka tana shashanci da ta ga marsad ibnu abi marsad da ta ce kawai lalle tana so ya aure ta shi kuma ya yi imani kuma baya shashanci kaman mene duk yadda aka ta ce duk yadda za a yi ita dai kawai ta ya aure ita shi kawai take so kuma amma ba ta bar wannan shashanci nata ba sannan kuma kowa ya santa ta shahara da wannan aiki ne saboda haka shi ya rasa yadda za a yi kowa zai ba shi shawara sai ce ka aure ta kowa sai zai ce ya aure ta sai tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai ce ya rasulallah a an kihu anaka shin ya halatta ya dace in auri anaka sai Allah ya saukar da aya yace azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrik wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika ala almu'min saboda haka sai manzo Allah ya ce masa ga abun da Allah ya ce saboda haka an haramta mu'minai su auri mata shashashi wanda ya tabbata cewa shashanci suke yi sai dai in sun tuba sun yi istibra'i aka tabbatar ba su da juna to wannan za a iya auren su haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wal muhsanatu minal mu'minat haka mata ka tangagu kamammu al afifat wanda suke kamammu wanda ba sa aikata wani abubuwa wanda ya saba da shari'a na shashanci Allah ya halatta muku wa innan matan ku je ku aure su idan za a auri mata an fi so a duba haka mutum ya duba cewa yar waɗanda ba a batta tana shashanci a gari ta shiga gidaje ta yi dare a wata anguwa ko a wasu gidaje ko kuma tana zuwa ɗakunan mazaje ba tare da an sani ba waɗannan abubuwa ko kuma an zarge ta da irin wa'innan abubuwa sun yi yawa iyaye sun ƙyale ta tana yin irin wa'innan abubuwa ko kuma akwai alaƙa tsakaninta da maza munanan alaƙa wannan bai kamata ba a ce wanda yake kamamme kuma ya zo ya aure ta wannan bai halatta ba don haka ana buƙatan wanda yake kamamme ya samu kamammiya wacce take ita ma ba abunan ba shashasha ba ba kuma wacce take abunan ba haka kuma namiji shi ma idan za a yi aure sai a duba cewa kamamme ne wannan mutum wadda ba a san cewa yana shige-shige ko kuma yana shashanci ko kuma ana zarginsa da shashanci da alaka da wasu mata ba wanda cewa duk da cewa a yanzu an juya lamari din idan akwai wani abun duniya sai duk ya rufe wancan abubuwa za ka ga ana zargin mutum da wasu abubuwa miyagun ta'addanci amma inda yana da wasu abubuwa na duniya to da zaran ma ya bijiro ya nemi wata wadda take ya to a lokacin za a soma ma rawa ne ana murna ana ana biki na cewa shine ya zo yake santa haka duk wani sauran abubuwa na laifuffuka da ta'addanci zai zamanto an rufe su kamar ba shi ba ne wanda yake aikata su saboda kawai ganin abun da ake kwaɗayi a gurinsa wannan sau da yawa a cikin al'ummar musulmai ba ana duba addini ko ana duba a kyakkyawan mu'amala ko ɗabi'u ko kamewa ba ne mafiya yawa ana duba kawai me wane ke da shi haka wannan ba su ne ma'auni ba Allah tabaraka wata'ala ya sanya ma'auni a tsakanin mu'minai ya zamanto kamewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda yazo yana neman yarku yazo wanda kuka yadda da addininsa sannan da ɗabi'unsa wani yana da addini amma bai da ɗabi'a yana da addini yana da kokari da karatu da sauransu amma ɗabi'arsa zai iya dukan matar ta ko da daddare ko da rana in ya ritsa ta daki sai ta su mai ke kyale ta to kaga wannan akwai addini amma ba dabi'a dabi'a sa akwai bulala to wani akwai matsala kenan wani kuma yana da addini amma bai da dabi'a ta girmama waɗanda ya kamata a girmama su ko ta kunyar wanda ya kamata a ji kunyar su duka irin wayannan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada addini da dabi'a wani zaka ga yana zuwa ko masallaci ko yana zuwa guraren karatu da sauransu amma ɗabi'arsa akwai matsala amma in ka lura kawai a ido haka kawai za ka ga abun nan don haka ana bincike a kan aure a bincika a ji cewa yaya ɗabi'ar mutum take shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaɓa wa mata a cikin sahabbansa yana faɗin ɗabi'unsu ce wane yana da kaza wane yana da kaza wane yana da kaza saboda haka sai mata su bi sai su zaɓa in sun nemi shawarinsa kuma cewa suna so ya zaba musu sai ya zaba musu don haka Allah tabaraka wata'ala ya bayyana al-muhsanatu minal mu'minat sannan Allah tabaraka wata'ala bayan ya ce wal muhsanatu minal mu'minat sannan wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qabli sannan Allah tabaraka wata'ala ya ce an halatta muku mata kamammu waɗanda ba sa shashanci daga cikin waɗanda aka ba wa littafi kafin ku su ne yahudu da nasara isra'iliyat waɗannan mata ɗin ya halatta musulmai su aure su waɗannan mata wanda ya kamata musulmai su aure su su ma in sun zo auren su za su ba su sadaki shine Allah ta idza ataytumuhunna ujurahunna idan har kuka ba su ujurahunna malamai suka ce muhurahunna wana sadakin su amma muhsinina kuna auren su kuna masu katangangu kudin ma ghaira musafihina ba masu zinace zinace da shashanci ba wala muttakhidhi akhdan kuma ba wanda suka riki a harka ba wanda suke da wata mace wacce in sun zo wucewa ba sa iya wucewa sai sun tsaya sannan kullum sai sun yi shashanci da ita ko a garinsu in kuma a wani gari take ba sa iya tafiya su wuce da garin face sun tsaya sun yi shashanci da ita kullum ita wannan kamar yadda wasu suke cewa wai wane yana da yarinya yarinya ta shashanci wannan yarinya ta kawai cewa ita shashancinsa ne an ce ma akwai wanda suke iya sayawa irin wannan kayan ɗaki a shimfiɗa mata kabir a ɗakinta a aje kujeri a ɗaki a aje a firji a ɗaki a aje gado da manya-manya abubuwa kawai ita ta saki wannan muttakhidhi akhdan kenan akhdan wanda suke asha'ik waɗanda su an rike su farka kullum zai yi shashanci da ita ko kuma duk lokacin da ya ga dama daga garin da yake kawai zai tashi tafi garin da take sannan ya saya mata komai ya mata komai kai ka ce mata ce wacce aka ɗaura aure tsakaninsa da ita ta hanyar shari'a annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in za ku aure su ahlul kitab za ku iya auren su amma ba ta wannan hanyar ba mutum ce yana da wata abuna shashanci wanda yake shashanci da ita ko wata yarinyarsa ko karuwarsa wacce ita ba musulma ba ce amma ita kawai ya kulla alaƙa da ita ne ta hanyar ta zama farkarsa ai ba auren ta yi ba kawai yana more rayuwa ne da ita ta hanyar shashanci da ita a tunaninsa shine Allah ce a idan za ku aure su su waɗanda ba musulmai ba ahalul kitab amma ba majusai ba ba kafirai ba ba maguzawa ba waɗannan idan za ku aure su za ku aure su ne ta hanyar ba wai kuna kamammu sannan ba kuna masu shashanci ba sannan kuma ba kuna kurike su a matsayin farka kun ajiye su a ɗaki kuna shashanci da su ba a aure ne da wannan yake tabbatar da cewa ahalul kitab sun halatta mutane su aure su musulmai kamar yadda ya tabbata sahabbai da yawa sun auri mata ahalul kitab waɗanda ba musulmai ba amma suna aiki da addini wanda sauƙaƙe daga sama amma wanda musulunci ya soke shi amma su ba musulmai bane ko dai yahudawa ko kiristoci kamar yadda a najaran da yaman akwai kiristoci tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yafi yawan kiristoci shine najaran nasara najaran inda yafi yawan yahudawa akwai a madina akwai a khaibar akwai kuma sajin su a yaman waɗannan su suna da yahudawa waɗancan suna da kiristoci dukan suna amfani ne kiristoci suna magana cewa suna aiki da al'injil wanda aka saukar da ga annabi isa alaihi salam kuma sun yi imani da wannan shine kawai ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yahudu kuma ba su yi imani da annabi isa alaihi salam ba kuma ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba duka waɗannan sun rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce ya halatta za a aure su idan za a aure su a sahabbai suka ce za a aure su amma idan akwai musulmai mata ya kamata mutum ya auri musulmai mata bai kamata ga mata musulmai ya karkata zuwa ga waɗanda ba musulmai ba kuma sannan a ƙa'ida su maza za su iya aurensu amma su ba za a aurar da mace musulma zuwa ga namiji wanda ba musulmi ba daga cikin ahlul kitab ko kirista ko ba yahudi musulunci bai yadda a aurar masa mata ba amma musulunci ya yadda in an yadda za a bawa musulmi ya rasa mata musulma ko kuma a ya ga cewa yana son wannan matar ya aure ta amma da sharaɗin ita kamammiya ce ba ta shashanci sannan kuma tana aikata abun da addini ya ce ta aikata cikin littafin da Allah ya saukar wannan zai iya aurenta Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta malamai suka ce sayin sahabbai sun ce a to ai su mushrikai ne suna cewa salisu salasa suna cewa isa dan Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce isa sun ce isa dan Allah ne to sun zama mushrikai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba za kar ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani wala amatu mu'minatun khairu min mushrikatin walau ajabatkum ku auri baiwa mu'mina shi yafi muku alkhairi akan ku auri mushrika wadda take hada Allah da wani cikin bauta sana Allah ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kar ku aurar da 'ya'yanku mata ga mushrikai maza har sai sun yi imani wala abadun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabaku amin bawa mu'mini shi yafi alkhairi wajen aure ko aular da ƴaƴanku mata gare su ko da wa innan ahlul kitab abuna ko da wa innan mushrikan sun ba ku al'ajabi wajen dukiya ko kyawun halitta malamai suka ce wacce ayan tana nan amma wannan aya ta suratul ma'ida ta ta rage yawan abun da wacce ayan ta kunsa ne ma'ana ta yi taksisin umumin wancan ayar da haka wannan ayar ba ta soke waccar ayar ba amma kuma waccar ayar ba ta soke wannan ayar ba domin waccar ayar ita ta riga sauka ayar da ta sauka daga baya ita take soke wacce suke ta farko in kuma ba mai sokewa ba ce to sai ta zama taksisi ne da can waccar ayar ta hada komai da komai to wannan ayar idan ta zo ita ta bayan sai ta rage wani abu daga cikin abun da wancan ayar ta hada kamar yadda wannan ayar suratul ma'ida ta yi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum Allah ya tidda ahlul kitab daga cikin kaulinsa wala tankihul mushrikat da can inda ya bar waccar ayan kawai ba a saukar da wannan ba to da za a shigar da su cikin mushrikat to sai Allah ya tsira su daban ya musu hukunci daban an yi wa mushrikai hukunci daban an yi wa ahlul kitab hukunci daban mushrikai wa'incan su ne masu bautan gumaka masu sujjada ga gumaka masu yanka ga gumaka kuma ba sa bautan Allah ba ruwansu da addinin musulunci gumaka kawai suke bauta waɗannan sunan su mushrikai haka nan majus waɗanda su ba ruwansu ma da addini maguzawa kenan su ne majus wanda su gaba ɗaya ma kawai ba sa bauta wa komai ma ba sa neman komai haka kawai suke rayuwa inda sun samu abinci sun ci sun koshi shi kenan ko mutum zai iya barbaran mace kawai ba tare da aure ba in dai ya ta masa kuma ya samu dalilin ya barbare ta shi kenan sai barbare ta in an bar shi in wani ya fi shi karfi sai zo ya daka shi sai shi ya barbare ta a madadin wancan haka nan kawai suke rayuwa kamar dabbobi in wannan ragon ya zo sai ya tunkuɗe wancan sai zama wannan ta zama tinkiyar ta zama matarsa ko akuya wancan tauren ko ta aifi dama sai zamanto kuma shi ke barbaranta ta aihu to haka ma guza suke rayuwa waɗannan bai halatta aure abunan mata ‘ya'yansu ba amma ahlul kitab su suna da wani abu ne tsararre daga cikin littafin da Allah ya saukar ko al'injil ko at-taura saboda haka kuma sannan suna nan kamammu sannan da sharadin cewa sun yi imani da wannan littafin da Allah ya saukar kuma da su suke aiki sannan ba sa sabawa abun da yake cikin littafin nasu sannan ba matsayin an rike su farka bane ma'ana an rike su kawai su zauna a wani guri ana shashanci da su ba to waɗannan sun fita daga cikin mushrikai akwai abunan tsiran suna da abunan musulmai suke yi wa juna musulmi ya ce wa musulmi mai sallah wanda yake kalmar shahada mushriki wannan kuskure amma za ka iya ce masa mai bidi'a idan yana yin bidi'a din kenan in mutum yana yin bid'a ya tabbata yana yin bid'a ana iya ce masa mai bid'a ko dan bid'a amma haka kawai musulmi ya ce wa musulmi mushriki wannan kuskure ne in dai wancan din yana kalman shahada sannan ya yi kalman shahada sannan yana abubuwa na ibada da abuna arkan na musulunci guda biyar ina ya tsaya a kansu aka samu ko yana zakka ko yana haji yana haji alhaji ne kuma yana fidda zakka sannan kuma yana sallah sannan yana kalmar shahada wannan ba mushriki bane har abada amma in yayi wani abu na ridda wannan kuma a ko ina yake ko a wani bangare mutum yake in yayi wani abu na ridda shi kuma ana yi masa wa'azi in yayi abun bisa jahilci ne ba za a yi masa hukunci da cewa yayi ridda ba sai a isar masa da sakon Allah in an isar masa da sakon Allah ya ki ya jure misali ya halalta haram ko ya halalta abun da Allah ya haramta ko ya haramta abun da Allah ya halalta ko ya shar'anta wani abu wanda yake karo da abun da Allah ya shar'anta yace kuma na san ne yafi na Allah wannan shi yayi ridda za a iso masa da wa'azi take a ce masa ba ka san abun da ake ciki ba in yace shi yana nan ya sani ya jure akan nasa to wannan murtadi ne yayi ridda saboda haka daidai yake da mushriki ko ba a ce masa mushriki ba ya zama murtadi ma'ana ya fita daga musulunci ba zai sake dawowa musulunci ba sai ya yi kalman shahada sannan kuma take a lokacin hajjin da ya yi ya ɓaci inda zai dawo musulunci sai ya sake hajji haka nan zakkan da ya a baya ta lalace kuma da zaran ya yi rija matansa sun saku ba sai ya ce ya sake ba saboda haka matansa kawai sakakku ne kowace kawai ta kama gaban saboda haka wannan shine hukuncin murtadi zaka bai dace ba musulmai su yi wa junansu kalma ta cewa wane mushriki ne ko kuma su wane mushrikai ne wani ba haka bane bai dace ba mushrikai a gurin Allah da nassin alqur'ani su ne masu bautan gumaka ba su da alaka da musulunci to su waɗannan Allah bai yadda a aure su ba ko a aure 'ya'yansu ba su ne mushrikai tsantsa wanda Allah ya hukunta cewa su mushrikai ne shi yasa ma aka bambance su da ahlul kitab Allah ya fifita ahlul kitab a kansu saboda su mushrikai bisa jahilci suke tafiya sannan kuma ba su da tauhidi sannan ba sa bautan Allah tabaraka wa ta'ala amma ahlul kitab suna amfani ne da littafin da Allah ya saukar da shi daga sama shine al-injil ko at-taura to ina ga kuma wanda yake hukunci da alqur'ani yana sallah yana zakka yana hajji amma yana bid'a to sunansa mai bid'a mai bid'a kuma bai fita daga musulunci ba sai dai yana nan a cikin musulunci amma yana bid'a don haka wajibi ne ya da bid'a bid'ar za ta iya kai shi wuta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa rajul don haka bid'a tana iya kai mutum wuta wannan shine don haka kowane musulmi a gane matsayinsa sannan kuma a ina ya tsaya kuma a yi masa hukunci daidai da inda ya tsaya don haka wannan shine tsarin da musulunci ya tabbatar don haka akwai bambanci tsakanin mushrikai da kuma ahlul kitab kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta haka nan kuma a cikin wannan aya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana don haka al-musanatu min wal-musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan kamar yadda a suratul nisa'i Allah ta muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidhati akhdan ba su zaman to kamammu ba masu dina ko shashanci ba ko ba wanda suka riki wani mutum ya zaman to farka gare su da wannan malamai suka ce auren ahalul kitab sai ya cika waɗannan sharuɗa ne abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma yace shi kan yana ganin dai akwai mata musulmai a ce kuma mutum ya karkata zuwa ga waɗanda abunan ba musulmai ba yace ya kamata a aje zuwa ga abunan akwai mata musulmai a ce kuma mutum ya karkata zuwa ga wanda suke ahlul kitab yace a ya kamata a tsaya har sai in ba musulmai tare da cewa hakan ya halatta baya musu da halaccin da Allah tabaraka wa ta'ala yi amma al-afdal menene yafi shine abin da ake magana saboda haka wannan shine ka'idan da ya kamata a ce musulmai sun lura da su sannan kuma da sharuɗan da Allah tabaraka wata'ala ya bayyana wajen halaccin ahlul kitab wasu suna yi tambaya ce to kiristocin yanzu a Najeriya ahlul kitab ne wannan ba mu za a tambaya ba mu ne za mu yi wannan tambaya kiristocin yanzu na Najeriya ahlul kitab ne sai a je a bincika a san yadda za a yi wanda yake so ya je ya bincika sai ya yi yadda zai yi ana ga wata takarda ma an rubuto wai kiristocin najeriya yanzu ahalin kitab ne wani sai kaje ka bincika mana ka gano Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man yakfur bil imani wanda duk ya kafirce da imani Allah yana bayani dalla dalla ga abin da ya halatta ga abin da ya haramta ga abin da za a yi ga abin da za a bari a bar wannan a yi wannan in an yi wannan shine daidai in an bar wannan an yi an yi daidai in an yi wancan an yi kuskure barinsa shine daidai Allah yana ta bayani dalla dalla wannan bayani din riko da shi shine imani zaka wa man yakfur bil imani Allah ce wanda duk ya kafirce da imani ya bijirewa abun da Allah ya ce yayi domin bin abun da Allah ya ce ayi shine imani kuma shine cin nasara a duniya da lahira to wanda duk ya bijire wannan Allah ta fakare habita amalu hakika aikin sa ya baci wanda duk yayi rida ya bar musulunci kamar yadda wasu suna rida akan mata kaga idan ka duba Allah tabaraka ta'ala ya cika ayan da maganan wa man yakfuru bil imani Allah tabaraka ta'ala ya bayyana matan da ya halatta wa mutane akwai wanda Allah ya kiyaye zaka ga yayi rida ya bar mace a ya bar musulunci dalilin wata mata a ce me baro a ce ai yayi rida saboda ya bar mace a ya bar musulunci ne saboda wata mata wai ta ce za ta aure shi ko kuma ya ce zai aure ta Allah tabaraka wa ta'ala kuma yayi bayanin matan da ya halatta a aura ga sunan a cikin ayoyi kuma yayi bayani dalla dalla da kuma irin sharuɗan da ya kamata a lura da su in za a aura duk da yi wannan bayani da ke ya san zukatan bayinsa da ya halitta to sai cika ayan da cewa wa man yakfuru bil imani wanda duk yayi ridda ko dalilin mata ko dalilin wani nama da za a ci wani yana iya ridda fa dalilin nama wani yana iya ridda dalilin kuɗi musamman a zamanin mu ne yanzu wannan mai sauki ne dalilin kuɗi wani yana iya ridda dalilin mulki ko mukami wani yana iya ridda riddan shine mutum yayi aikin ridda in yayi aikin ridda yayi ridda saboda haka dalilin mata a yi ridda wannan sananne ne da yawa yana faruwa Allah ya kiyaye to Allah tabaraka ta'ala da ya bayyana haƙiƙanin abun da yake so da abun da ya halatta bai takura mutane ba bai hana mutane warwala ba bai hana mutane sakewa addinin musulunci ba sai bayyana musu yadda dai ya kamata kuma yayi musu ka'ida tare da cewa ya halatta gare shi Allah tabaraka wata'ala in ya ga dama zai iya cewa auren makar a yi musulmar makar a aura kuma ya zuba wa mutane sha'awan su rasa yadda za su ai shi ya halice mu in ya ga dama zai iya hana mu abun da muke so kuma in mutum bai bi ba ya je zinan a sashi a cikin wutan jahannama inda Allah tabaraka wata'ala ya ga dama haka zai haka ba wai tilasta shi muka yi ko kuma a'a Allah tabaraka wata'ala wani ne ya luzunta masa ko kuma a dole sai mun zo mun bi abin da yake so yasa yake mana wa'ina abubuwan ba a Allah mai tausayi ne kawai ga bayin zaka sai tsara duk abin da yake so ya kuma hana abin da yake ka baya so sai ya cika ayan saboda wa'ina abubuwan da ya faɗa abubuwa ne masu hatsari waɗanda ana iya barin musulunci domin su zaka ce wa man yakfur bil imani wanda duk ya kafirce wa imani wannan abu da aka yi mana bayani da sauki da Allah ya kawo amma duk da haka mutum ya ga cewa kafircewa zai yi to wanda duk ya kafirce Allah ce faqad habita amalu hakika aikin sa ya baci daga zaran mutum ya yi rida duk abin da ya aba ya baci da sallolin mutum da hajjin mutum da zakkar mutum da azumin mutum duk ramazanonin da yayi a baya gaba ɗaya sun lalace duk sun rushe faqad habita amalu ba sauran ko ɗaya Allah ya kiyaye da haka rijiya ba karamin mummunan aiki ba ko hajji ne mutum ya yi shi kenan Allah kiyaye matansa kuma sun saku take kawai matan sun saku sai in macen da ta bi shi bisa kafirci Allah kiyaye in mace ta bi shi bisa kafirci wannan kuma ya rage na ba magana a ce ko ta saku ko ba ta saku ba wannan kawai duk sun zama kafirai shi dai amma da zaran ta ce ita musulunci take so ta zama sakakkiya saboda shi kafiri sanan da a lokacin zai mutu gadon sama ba a bukata mata ba za su ci gadonsa ba ƴaƴansa duka musulmai waɗanda suke jurewa akan musulunci ba za su ci gadonsa shi kuma da ɗayansu zai mutu ba zai ci gadonsu ba a take a wannan lokacin alaƙa ta riga ta ƙare ta yanke sannan alaƙarsa da Allah ta yanke saboda duk aikin da ya yi na alkhairi Allah ya rusa shi ya ka zamanto haba'an mansura shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yakfur bil imani wanda duk ya kafirce wa imani duk abin da ake faɗa nan dalla-dalla ya ya zaɓi kawai dalilin mata sai kafirce shi kenan faqad habita amalu aikin sa ya baci wa huwa fil akhirati min al khasirin mafi muni shine Allah yake kuma shi ranar lahira ranar tashin alkiyama yana daga cikin masu asara ta bako wanda za su je wutan jahannama Allah ya kiyaye na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
wannan aya Allah tabaraka wata'ala yana magana akan alwala kafin nan ashe wai a Hausa farka ita ce abin shine namiji din wanda an rike ya an rike shi farka ya zama namijin kenan ita kuma mai kenan ana ce mata dabiro wato an rike ta dabiro wato ita ce wacce mutum ya rike ta kawai yake tashanci da ita ya ajiye ta na musamman ita kuma ta kulla alkawari na ƙarya da alkawarin shaidan da shi ta rike shi na musamman ya zama farkarta ita kuma ta zama dadironsa kenan to Allah ya kiyaye mu nas'allah salamata wal afiya wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana magana akan alwala ta sauka a ghazwat muraisi ghazwat muraisi ta faru ne a shekara ta shida bayan hijira gazwat muraisi a lokacin ne suratul nur ta sauka wata shida bayan saukar suratul ahzab suratul ahzab ta sauka kafin suratul nur da wata shida duka wannan abun da yasa malamai suke tartibi suke abunan bayyana su dalla dalla da matsawa saboda akwai su hukunce hukunce da suka gaurayu da juna wadda waɗansu mutane suka kauce wa fahimta ta gaskiya suka kirkiro wani abu daban suka shiga da haka tarihin saukan suratul ahzab kafin saukan suratul nur ne kafin gazwatu muraisi da wata shida gazwatu muraisi kuma a nan ne suratul nur ta sauka sannan a lokacin ne ayan tayammum ta sauka ayan tayammum kuma ita ce wannan aya din da aka karanta ta a yanzu Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi ya biyo bayanin alwala ne da kuma gaban da ake wankewa da ake shafawa a cikin alwala tun farko don ya gaya wa mutane mahimmancin taimama don a gane cewa taimama madadin alwala ne sannan kuma taimama ba a santa ba tun asali kuma sannan wani abu ne wanda yake mai sauki sosai sannan kuma da ƙasa ake yi alwala kuma da ruwa ake yi to kar sahabbai su kasa fahimta da shi sa da Allah ya zo gaya musu hukuncin taimama sai faro maganan tun daga alwala ya ɗauko bayanin alwala da wanke kaza da yin kaza da shafa kaza da kaza sai dai faɗi farillan alwala a jere a cikin aya ɗin sannan kuma sai tsora taimama a kai don su gane cewa lalle taimama alwala ne na ƙasa kuma madadin alwala ne amma ana yin sa ne a lokaci kaza sannan suratul nur ta sauko don ta ɗaukaka darajar gidan abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda Allah ya saukar da ayoyi da yawa a cikinta wadda suke tsarkake aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina yar abubakar siddiq siddiqa bintu siddiq bintu siddiq aisha radiyallahu ta'ala anha sannan wannan ayan taimama kuma har yanzu ta sauko ne ita ma don ta sake ɗaukaka darajar siddiqatu bintu siddiq da kuma gidan abubakar radiyallahu ta'ala anhu domin dalilin ta ne aka saukar da wannan aya din ya zamanto rahama ga mu'minai baki daya wannan aya din makiya addinin musulunci suna iya fassara ta da gwagwamar ko kuma abunan wani irin fassara wanda yake sabanin abun da masana tafsiri suka fassara ta da shi alqur'ani yana fassara kansa da kansa idan an samu tafsirin alkur'ani daidai da abunan qur'ani ya fassara ɓangarensa to wannan shi yafi komai kuma sannan shi aka fi ɗauka kuma shine daraja ta farko a cikin fassara alkur'ani idan ba a samu fassara alkur'ani daga alkur'ani ba to sai a koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don samun tafsirin alkur'ani domin shi yafi kowa sanin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi kowa sanin abun da yake nufi da maganarsa shi yasa tafsirin alqur'ani yafi kowanne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi aka saukarwa alqur'ani malaika jibril ya sanar da shi don haka yafi kowa sanin alqur'ani in an kasa gane abu gare shi ake komawa don ya fassara alqur'ani to idan aka samu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ta fassara alqur'ani to ba a komawa ga kowane fassara sai wannan fassara ne sannan alkur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo fassara shi yakan fassara shi ko da magana ko ya fassara shi da aiki akwai ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma inda yake fassara su da magana da aiki tare gaba daya yawanci ayoyin ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara su da aiki ne da kuma magana a inda ya kamata a yi magana don sahabbai su ji su rike yana yin magana kuma sannan yake aikata abun sannan su gani a aikace don su aikata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata domin babu wani wanda ya dace a yi koyi da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira aikin manzon Allah ga al'umma shine sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a kansa Allah ya dora masa sai ya taso ya bayyana wa mutane abin da Allah yake nufi sannan ya bayyana musu ko a aikace ko ya bayyana musu a maganance wannan shine abun da ya rinka yi kuma wajibi ne yayi haka kamar yadda Allah ya wajabta masa haka kuma sannan cikin yin haka ne darajarsa ta ɗaukaka kuma sannan Allah tabaraka wa ta'ala hakan ya aiko shi kuma sannan Allah ya zaɓe shi ne don wannan aiki don haka ya zama shi ya fi kowa samun kyakkyawan horo daga Allah tabaraka wa ta'ala harshensa ya fi ko na kowa tsarki zuciyarsa ta fi ta kowa tsarki sannan ya fi kowa faɗin gaskiya kuma ya fi kowa aikata gaskiya ya fi kowa son gaskiya ya fi kowa riƙon amana sallallahu alaihi wa sallam to da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen fassara wannan aya akwai hadisai ingantattu waɗanda sahabbai suka rawaito sannan wajen fassara wannan ayan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi aiki da gabansa da kansa sannan wajen fassara wannan ayan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi magana ta yadda sahabbai suka ji magana su suka yi haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani dalilin saukan wannan aya lokacin da aka dawo daga gazuwatu muraisi yaƙin muraisi ana dawowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sauke zango lokacin da aka sauke zango an sauka a wani guri wadda babu ruwa a guri dama yawanci abunan jazira na larabawa yankin saudiya gaba ɗaya yawanci idan ka lura gurare ne wanda suke sahara ba gurare ne wanda suke da ruwa a ko'ina ko kuma fadamu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ana dawa daga gazuwar muraisi aka sauke zango lokacin da aka sauke zango ana zaune a gurin har dare yayi can kusa da alfijir sai Aisha radiyallahu ta'ala anha matar manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi a ummul mu'minina sai ta je biyan bukata da ta je biyan bukata sai bayan ta biya bukata sai sarkanta ya fadi a gurin sarka da mata suke sawa a wuya za ka sai ya fadi a gurin kuma kowa ya san muhimmancin sarka a gurin mata ina ga ko 'yan jami'a masu sani don sun fara saya suna tarawa kila saboda haka sarka tana da muhimmanci a gurin mata za ka da ya tullube ya fadi ta dawo sai da ta dawo sai ta ga cewa sarkanta ya faɗi kuma in za su je biyan bukata matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can ne su suke tafiya to idan ta koma ɗauko wannan sarkan duhun dare ne a jira gari ya waye kuma idan ta jira gari ya waye to za a ga sarkan amma kuma ba ruwan da za a yi alwala a yi sallan asuba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tashi a tafi sai ta fara kuka dawa ita mai karamin shekaru ce sai ta fara kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru tace ai sarkanta ya fadi kuma yanzu gashi da duhu ba za ma a gane gurin ba da gari ya waye ne tace ah to kuma in an jira gari ya waye to ai kuma gurin ba ruwa balle a samu ruwan yin alwala a lokacin kuma babu hukuncin taimama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa bai san cewa ayi taimama ayi sallah ba a wannan lokacin Allah bai sauko da wannan maganar aya ɗin. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi mutum ne mai matukar saukin hali musamman ga duk wani mu'mini balle kuma iyalan gidansa. Saboda haka kawai sai yace to shi kenan a zauna a jira. a dalilin sarkanta yace a zauna a jira in gari ya waye shi kenan sai a je a dauko sarkan shi kenan sai a ci. Da aka zauna garin jira kuma har gashi nan alfijir ya ce to. lokacin da aka zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bacci ya dauke shi sai ya kwantar da kansa akan cinyan Aisha din radiyallahu ta'ala anha har gari ya waye mutane suna ta magana me ya tsare manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai ce a tafi ba har yanzu kuma ga gari ya waye kuma ya san cewa nan gurin ba ruwa me ya tsare manzon Allah sai aka zo aka ga Abubakar radiyallahu ta'ala anhu kace a ai sarkar Aisha ne radiyallahu ta'ala anha ya faɗi tace kuma ita sai an samo mata sarkanta kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a zauna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace akan sarkan Aisha ne muka zauna a ita ta tsare manzo Allah sai ya taho da fishi ya zo ya same ta yana zuwa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci akan cinyan to yana jin tsoron yayyo kanta da duka ko bugu ta tashi kan manzon Allah ya sauka kasa ko kuma ya farka saboda haka yana zuwa da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci sai ya rasa yadda zai to sai ya tsaya ta wannan gefen da manzon Allah baya sai ya munki ne cikin ta kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana jin tsoron ta ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tana jure wannan muntsini na babanta har manzon saboda kar ta motsa cinyanta wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka a cikin wannan gurin wani irin darussa ne ba koya ba kuma wani irin darussa ne ba mu koya ba yana isowa zai buji yacca zai ya ce sai ta bar manzon Allah ya tafi shikenan kuma sai aka samu manzon Allah yana bacci akan cinyanta sannan kuma asalin ma zaman a yi jinkirin sarkanta ne kawai ya faɗi ita din kuma ba kowa ba ce sai dai matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha wannan yake nuna tana da matukar daraja domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata wata rana yace na kasance ina bacci mala'ika jibrilu sai zo mun da ke a cikin bargo yace hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah wannan matar ka ce duniya da lahira fa fatati sai na bude fa fa urituki sai aka nuna mun ke fa iza anti anti sai naga ke din ne lokacin ban san ki ba yanzu da na aure ki sai naga ke ne mala'ika jibrilu ya nuna mun yanzu wannan ka ɗauka karamar mata ce ba karamar mata ba tun ba a yi auren ba aka yi haka tun bai santa ba aka yi haka ashe wannan mata mai daraja ce duk mai son mai daraja ku shi mai daraja ne wanda yake kyaman mai daraja ba mai daraja ba ne haka aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin tana jin tsoron ta tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka tana jure muntsinin da baban ta yake mata shi ko baban ya iya an gaba ta tashi yana jin tsoron a tada fiyayyen halitta shi ko fiyayyen halitta ya biye wa umul mu'minina saboda kaya da sarka Allah tabaraka wa ta'ala kuma bai ce a tashi a tafi ba bai sauko da ayan a tafi ba saboda Allah ya san shi ma ba ruwa kuma yin sallan asuba wajibi ana cikin wannan hali an rasa ruwa ga Aisha radiyallahu ta'ala anha ta jinkirtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi shi ya zo sahabbai suna ta magana na yace to shi dai kam ita ta jinkirtar da shi dalilin sarka ce kwarai kuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ya saukar da wannan ayan tun daga farkon ta har ƙarshe cikin ta falam abunan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa in kuntum marda aw ala safari aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastum an-nisaa to wannan hukunce hukunce duk ba su faru ba yanzu ne suka faru duk gaba daya falam tajidu ma'an har mu yanzu kenan ba wannan hukunce hukunce fa tayammamu sa'idan tayyiba dalilin sarkan Aisha radiyallahu ta'ala anha da ya faɗi yanzu kai kana ganin wannan matar akwai daraja ta tare da ita ko ba daraja wannan ayan fa aka saukar aka yi magana wannan saukin ya sauko dalilin sarkanta da ya faɗi ta tsere manzon Allah afdalul khalqi wanda sai an zo tashin alkiyama sai ya zo an bude kofar aljanna ya shiga kafin kowa ya shiga da annabawa da manzanni da kowa da kowa ba wanda za a fara budewa kofar aljanna sai shi ba wanda zai zo ya yi ceto gaban Allah ya sunkuya ya yi ruku'i Allah yana ce masa daga kanka ya isa ka tambayi abin da kake so a baka irfa ra'saka wa sal tu'ta washfa tushaffa amma shine wanda sai ga sanan ta tsaye da shi kawai saboda sarkanta ya faɗi kuma da Allah ya tashi bai aiko zazinta ko kushe ta ko cewa manzo ya sake ta ba sai aka sauko da wani abu solution to wancan matsalar da suke ciki na rashin ruwa za ka sauko musu da mafita cewa yanzu daga yau kan ma duk har ila yawmin kiyamati in kana cikin halin tafiya ko ba ka da lafiya kaga ba rashin lafiya bane ya faru amma sai marar lafiya ma ya samu alfarma ya samu falala in ba lafiya sannan ko kana cikin tafiya au jaa ahadun minkum min al-ghaibi ba bayan gidan bane aka yi amma bai mai bayan gida ma ya samu alfarma ya shiga aula masumun nisa ko wani ya je ya kusanci iyalinsa ba hakan bane ya faru to amma sai mutum ya kusanci iyalinsa sai famfon gidansa ya ki kawo ruwa aka zagaya ba samu ruwa ba sai kayi magana da kowa ba aka ce je ka kai taimawa ka tai masallaci duka wannan zai faru falam ta jidu ma an ba ku samu ruwa ba fa tayammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama kawai da ƙasa tayyiban famsa wubi wujuri kuma aidikum kawai idan kuka zo ka tashi ba ruwa kana zuwa kawai sai ka dafa kasa haka shikenan famsa wubi wujuri kuma aidikum shikenan kawai iya abin da zaka yi ba wanka ba shafa kai ba ba sai ka sa kasan a cikin kai ba ba sai ka duk wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bani sahabbai da wannan ayan ta soko sai suka zo suna cewa barakallahu lakum ya ala abubakar Allah yayi albarka gare ku ya ku ala abubakar dalilin sarka kika tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi Allah ya sako wa al'umman duniya tun daga yau ila yawmil qiyamati mafita akan abin da in ba su samu dama ba insha Allah ta'ala ayan sai gobe za a fassara ta in muna raye wallahu ta'ala ala yanzu nan bayani ne kawai na sababin nuzulin ta da kuma lokacin da ta sauka da kuma dalilin da ta sauka sannan da sanin menene darajar wacce dalilin ayat ta sauka dalilin muna fata Allah ya samu dace wajibi ne musamman matsayin ummahat mu'minin na gaba ɗayan su musamman Aisha radiyallahu ta'ala anha ahabbu nisa'i rasulillah ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi soyuwan matan manzon Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Fatima radiyallahu ta'ala anha lokacin da taje tana masa magana akan Aisha radiyallahu ta'ala anha yace mata a tuhibbina ni kina so na tace eh yace fa ahibbi aisha yace to ki so aisha in dai kina so na to ki so aisha radiyallahu ta'ala anha kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da matsayinta a gare ki hadisai ingantattu ga alqur'ani mai girma ga ayoyin ifk da suka sauko don wanke ta إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إذا كتبت هذا آية سما دقوما أنا وانت من فوق سبع السماوات أكد أكا معاتبة أكا آتبي دكم مؤمنين على وقت حتى من ذو الله صلى الله عليه وسلم على وقت أجل في مساء ولو رحمة الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وين ayoyi sun sauka don wanke Aisha radiyallahu ta'ala anha ashe in mutum yace shi bai da abokan gaba sai Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda ya zama abun tausayi in ya ga dama yayi ta gaba da ita ila yawmil qiyamati Allah ya yarda da ita ga aya nan ya sako dalilin matsalanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da ita mala'ika jibrilu ya nuna masa ita yana cikin bacci shiriya a hannun Allah take ba za a aika shirye da wanda ya bata saboda haka iya abin da zamu faɗa ga irin falalan su nan nassin alqur'ani ga nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban wanda yake neman laifin su da kurakuran su ya je ya nema ya samu dama su ba masu mai bane manzon Allah shine masu sahabbai da ummatul mu'minin za su iya kusure za su iya yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai shine wanda ba zai ba Allah tabaraka ta'ala ya kame shi shi ma'sumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkan sauran sahabbai za su iya yin kuskure za su iya yin daidai to in mutum kuskuren su yake so to bismillah ya je ya nemi kuskuren su ya rubuta kuma ya fada amma abu daya in ya duba a cikin alqur'ani Allah ya ce radiyallahu anhu wa radwan Allah ya yarda da su su kuma sun yarda da shi saboda haka in mutum ya zo sai ya kau da kai daga radiyallahu anhu wa radu'an sai ta neman kuskuren su da za ka samu kuskure dubu kai da mutum zai samu kuskure miliyan dubu ɗari na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi in ya kawo in dai shine ya biyo in ko ya kawo na zo na dau alqur'ani na ga radiyallahu anhu wa radu'an wallahi ya rusa wannan kurakuran gaba ɗayan su to da wannan maganar Allah ne a cikin alkurani ba za ka taɓa karanta alkurani ka ce ka sauke ba baka wulga da radiyallahu anhu wa radwan kuma da sahabbai yake saboda haka wannan aya ga yadda ta sauka ga kuma bayanin da malamai suka yi akan ta in ka duba littattafan tafsiri wannan shine ka duba littattafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wannan sune abun da aka bayyana muna fata Allah ya samu dace Allah kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu fassara ayatin gobe insha Allah wani muna rai. Allah wa
akwai tambayoyi da yawa kuma su da yawa suna bukatar wani ne bayan kan shi ne su ne yana cikin aiki da wani mummunan aiki sai imani ya zo maka sai ya daina ya tuba ya koma ga Allah sannan daga baya kuma sai shi dan ne ya sake rinjaya sai ya koma wani mutum aiki kuma ya kara tuba haka dai ya ce na rinjaya da ya ce
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه zunubi ko da karami ne yan saza'ir zunub yan kananan zunubai al'israru alaiha yawan yin su mutum ya jure ya bari ya dawo ya bari ya dawo ya rinka yi yana ne da su su zaman toka bai kuma suna iya halakar da mutum Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya ku da suka yi imani in za ku tuba akan abin da kuke aikatawa ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba na gaskiya wanda ba koma cikin wancan sabo ne shi yasa malamai a karkashin wanda suka yi shurut shurutut tauba ko a alari akwai shurutut tauba annadamu nadama mutum yayi nadama alama fata akan abin da yake aikatawa na zunubi wanda ya gabata sannan na biyu ba sharadi na biyu menene anniyatu Allah ya'uda ila zambi shar'i na biyu kenan tuba ba ta cika a ce tuba ce sai ya yi nadama akan abun da yake yi ya ga cewa lalle ba mai kyau ba ne Allah ba yake saba wato ya bari daga yanzu sannan ya yi niyya ba zai take komawa zuwa ga wannan zunubin ba shar'i na hukumai ne ne a yake ma bace mai yin zambi shine wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha shine al-iqla an dhanb ya bar zunubin take daga lokacin da ya gane cewa zunubi ne kawai take ya tuba ba zai sake yi ba ya yi niyya ba zai sake ba yana nadama akan abin da ya yi sannan ba zai sake komawa kan wannan ba ya kuma bar zunubi wannan sharuɗan tuba kenan don haka wannan kar mutum ya sake shedan ya rinka masa wasa ya je ya yi wannan yau an jima ya ce kai ai Allah mai rahama ne bari ya taba ya wannan bai dace ba haka in mutum zai tuba ya duba girman Allah in zai saba wa Allah ya duba girman Allah yanzu Allah za a saba ke sa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa la tanzur ila sigaril ma'asiya kar kai dubi zuwa ga kankancan sako lakin wanzur ila man asai ka dubi zuwa ga wanda kake saba wa ne girman sa subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala alam saboda haka bai dace wa mutum ya rinka yin haka cire yar wuya idan urfin nas akwai abin da shari'a ta bar mutane akan urf nasu idan mutane sun yi ittifaki a yadda suka sani cewa akwai wani abu sunansa yar wuya in ba a cire shi ba yana iya sa in mutum ya girma ko ya samu matsala ko ya samu ciwon wasu sun cewa ana samun ciwon wuya ko agalawa ko menene yawa in har haka ne to kaga don an cire shi ba komai bane amma in wanda mutane suna ganin haka ne aka cire to babu ne sannan cire shi ba na kasu ba ne ba canja halitta ne daga cikin halittun Allah ba cire shi ne kawai kuma akwai shi din ana cirewa lallai yakan kawo illa hakan ne to wannan in kara in har haka ne kama cire shi wajibi ne in har cewa akwai wannan ciwo din yana kawowa in haka ne cire shi wajibi ne in kuma ba haka bane amma urfin na su suna ganin akwai wani illa da yake da shi ya kamata a cire shi aka cire in har haka ne na mutane sun haɗu akan haka wannan an bar shi shi ma shari'a tana iya barin su akan abin da suke kai amma in akwai cutarwa cikin cire shi nan kuma ya haramta cire shi idan an cire shi shi kuma zai cutar da wannan wanda aka cire wanne in ya girma ko saboda bayanin masana lafiya ko makamantansu in dai har haka ne to nan kuma ya zama haramun cire shi saboda haka ɗayan wa'innan in duk abin da aka yi bayani a baya in ba komai wannan abu nan rukun nasu ne wannan shi ma gashi nan ko kuma yana cutarwa din shi ma bayanin da aka yi a baya wallahu ta'ala ali na'am eh kwarai kuwa inda likitoci suka ce a daina sai a daina in suka gano akwai matsala wajen cirewa dole a daina.
za a kawo musu kudi a turbo da kudin bayan fara za a kawo to amma ba kawo har bayan bayan shida sai wanda wanda ya ɗari kuma daga bayan sai gida kan a bashi gidan da shi kuma wani ƙarin na da yake a ƙarin na da yake da yake wasu kiyan bashi wani abu saboda hanyar da ya raya kan kuɗi ko ba a kawo da ba a kawo da su da kuɗi ba to da shi ne ba da gidan da yake da kiyan bashi wani abu ko ne da ke haka
idan mutum suka zo yin ciniki muhimmi irin wannan za a sa shaidu wurin cinikin sannan za a rubuta yarjejeniya ɗumbin kuɗi ake magana a kansa dukiya mai mahimmanci saboda haka ga shaidu nan sun shaida wane ya sayar wa wane gida shaidu wane da wane da wane sun shaida ko an rubuta takarda sun sa hannu ga takarda an rubuta yarjejeniya ya ba da kuɗi naira kaza zai dawo da saura alkawari ran kaza to wannan in an yi wannan shine ka'idan da ya kamata a yi to a yanzu haka me wannan takardar tunda sun yi wannan in muka yi zato kyakkyawa gare su tunda sun yi wannan yanzu abin da ake so shine sun samu wa'innan shaidu din da wancan bangare din sannan sai a tafi gurin malami a anguwar sai ya musu bayani saboda yanzu bayaninsa ne na bangarensa shi ne kawai ya rubuto cewa haka aka yi akwai shaidu dama da aka yi ba mu sani ba sannan an rubuta yarjejeniya ba mu sani ba to haka yanzu ba za mu yi bayani akan me za mu yi hukunci ko kuma akan me za mu faɗa in muka faɗi wani abu yanzu shi zai rike kawai abin da muka faɗa ne mu kuma za mu ansa a gaban Allah to saboda haka ba zai yiwu ba shine abin da za a yi shine shaidu da yarjejeniya da suka yi sai su tafi gurin malami gaba da gaba saboda ba wasa ba ne yawanci irin wani tambayoyi ni ina mamaki sai ga kan ana ɗaukar addini da wasa ne ba abin da ya shafi rayuwarka na addini tashi za ka yi musamman yadda kaje tashi ka tafi kasuwa ko gurin sana'arka ka yi buga-buga ka kawo abinci gida wallahi haka za ka yi wa addini ba ba kawai kawai kana cikin tafiya za ka je gurin tafsiri ko kuma kana wulgawa ne ma sai ka ji lasu ta gurin ka ce bari ka yi musu tambaya wani ma tambaya da ke ya wuce ba a karanta shi baya gurin ba haka bane addini tashi ake musamman a je gurin malami a zauna ko wanda ya san abu a ce ga abun da ya zo da mu saboda muna so mu tsira a gaban Allah yi mana bayani kowa ya ji a gane abin da ake so ba su a cutar da wani bangare a kan rubuta wannan shaidu ina suke yaushe aka yi haka sannan yaya aka yi ya yarjejeniya ne ne an yi wannan alƙawari sai mu san wannan sannan tukuna mu yi magana wannan shine gaskiyar magana wallahu ta'ala a
Thank you. hanyoyi a wajen kwanar da mafi cikin da jami'a wanda yake da gidan wani kudu da gidan neman tsara da cewa suna da yadda da kuma mutum zuwa wajen ma'azana a kalenta wacce shekin kan zarawa da da har gobe da haka wani ta ce wanda da bayan a wannan matsalaci yana wajen matsalaci sannan dai masu neman a kyashin al'o'i ko kuma a tsarayen auren kowane neman aiki akwai wanda suke neman yana karfi wanda ba su mata a yayi kuma da yana da wani kuma da yake ma mahaifiyarsa ta ce sai dai siyar da kai siyar da dole ba na mata mahaifiyarsa ta siyar da kai kuma shi ce da kai siyar da kai na akwai wasu jarabawa akwai yadda ya suna kama da gudun ajiyar akwai wanda ya ce don wanda wanda ɗan wasu yana zuwa wasu ana yin da rayuwa wani wanda ya ce Allah ya tabbatar da shi a kai ya tabbatar da Allah ya tabbatar da shi a kan imani wani wani da ya shi kuma wani gida na kuma da ya rufe cewa wata shi da da kuma na wata kuna da mani ke ya kuma su kuma yana da shi da shi da wani da da shi da da wani karo to na kan shi da da wani da ya rufe da shi na da shi na da shi na da shi
dukan wayannan yan uwa musulmai wanda yake fama da jinya an yi magani an yi magani ba a samu dacewa ba muna fatan Allah tabaraka wataala ya bashi lafiya Allah ya sa a samu dacewa Allah ya bashi lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya waɗanda suka turo da wanda Allah tabaraka wataala ya karɓi rayuwarsa muna fatan Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya sa yana daga cikin wanda Allah ya karɓi rayuwarsu cikin dacewa musamman a cikin watan Ramadana mai albarka sannan Allah tabaraka ta'ala ya haɗa mu da su a gidan aljanna firdaus Allah ya ce masa kurakuransa a wanda yake maganan tela sai ya roki mahaifiyarta su ya nuna mata cewa kaman telanci ma ai yana iya abuna zai iya samu insha Allah ta'ala yayi ta roko dai insha Allah ta'ala za ta iya yadda bi iznillah wata ya yadda abunan saboda muhimmancin aure iyaye sukan hana wanda ya zo yin aure ko su ce sai ya samu kaza sai ya samu kaza sai ga an shiga wani hali wani sai ba a san irin netan ko kuma irin garizar da Allah ya gina mutum a kanta na bukatuwa zuwa ga mata ba haka har inda yana da sana'an telanci ai wannan ba karamin mutum bane a cikin al'umma wanda yake sana'an tela ba karamin mutum bane kuma insha Allah ta'ala zai iya rike har mata guda hudu ma bi iznillahi ta'ala saboda haka sai mahaifiya ta yi hakuri sannan kuma lalle a roƙe ta a abun nan saboda in ya shiga cikin wata halaka to abun ba zai kyau ba Allah ya kiyaye muna fata Allah tabaraka ta'ala ya sa ta fahimci haka kuma Allah ya sa ta mata izini ya aure ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار duka wanda suka turo suke bukatan addu'o'i kowa da irin bukatar da yake da ita wani kasuwanci wani jari wani aiki wasu jarrabawa kowa da irin abun da ya dame shi Allah kuma ya fi mu sanin damuwar mu shi muke roƙo ya fi mu sanin abun da muke roƙonsa kuma shine mai ikon biya mana bukatu din ya Allah muna roƙonka da rahamarka da gafararka da ikonka ya Allah ka biya mana bukatunmu da rahamarka Allah abun da kowa yake so cikinmu ya Allah ka fi mu sani ya Allah muna roƙonka ka biya mana bukatunmu na kwarai ka sanya mana alkhairi a cikin su abun da zai zama fitina gare mu ko sharri a rayuwar mu Allah ka raba mu da shi abun da zai zama alkhairi ci gaba da jin daɗi a rayuwar mu duniyar mu da lahira Allah ka tabbatar mana da shi in ya gagare mu Allah ka kawo mana sauki mu same shi cikin sauki Allah ka ba mu nasara a kansa ka taimake mu wajen samun sa abin da zai zama alkhairi ga al'ummar musulmai baki daya a wannan gari mai albarka da wannan jiha da wannan ƙasa Allah ka tabbatar mana da shi duk abin da zai zama fitina da tashin hankali Allah ka kawar mana da shi Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali ka ba mu ikon bauta maka cikin nutsuwa Allah ka ba mu ikon karanta alqur'ani da riko da sunnar manzon ka sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار iyayenmu Allah ka gafarta musu kurakuransu Allah ka yafe musu zunubansu Allah ka hada mu da su a cikin aljannar firdaus Allah ka samu na daga cikin wanda aka yanta da mu da su daga wuta zuwa aljanna Allah ka fassaha musu cikin kaburburansu da iyayenmu da kakanninmu da duk ɗan uwanmu musulmai ya Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka shirya da zuriyarmu ka azurta su da haddan alkur'ani da zuriyarmu da iyalanmu Allah ka azurta su da haddan alkur'ani Allah ka sauƙaƙe musu haddace alkur'ani da kuma riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka kare mu ka kare su daga fitintinun ƙarshen zamani Allah ka kare mu ka kare su daga sharrin shaitan mata daga cikin su Allah ka kame musu ka musu ka kame su ka yi musu katanga daga sharrin miyagun mutane ka yi musu katanga daga sharrin miyagun aljanu da shaidanu Allah ka kare su daga duk wata fitina ya Allah Allah ka azurta su da kunya da kamewa da hijabi da sutura ta musulunci maza daga cikin su Allah ka ba su tsayuwa da dogaro gare ka ya Allah Allah ka ba su ikon dogaro gare ka da riko da sunnar manzon ka sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa su zamanto masu gwagwarmaya wajen isar da sakon Allah a ko ina suke Allah tabaraka wata'ala ka azurta mu ka azurta su ta inda ba ma tsammani ko ta inda ba sa tsammani Allah ka zama ka sa su zamanto masu rufin asiri duniyar su da lahiran su Allah ka rufa mana asirin mu wanda yake so ya ga asirin mu abu ɗaya Allah ka isan mana daga sharrin sa wanda yake gaba da mu ko ba mu san shi ba Allah ka isan mana daga gabar sa Allah ka ba mu kariya da karewanka Allah ka mana kariya da kariyarka ya Allah اللهم إنا نسألك أن تكفنا شر أعدائنا بما شئت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا الله أبونا كربا أتكن ونن قانتي ما سؤال بركة نونن وتا يا الله كسامنا لجسمنا لسكسام أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا توسلي da sunayenka ya Allah ka shayar da mu ruwan sama mai albarka Allah ka saukar mana da ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwan sama mai albarka Allahumma asqina suqya rahmatin la suqya azabin wala zaratin wala iqabin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma asqina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma asqina suqya rahmatan ya rabbal alamin ya arhamar rahimin غيثا هنيئا مريئا يا ذا الجلال والإكرام غيثا هنيئا مريئا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نتوكل عليك ونسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تمن علينا بغيث هنيء مريء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا إقاب يا ذا الجلال والإكرام اللهم أسقنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.